shawwal zulqa'da da kuma ashirin da hijja ashirin da yali ainihin hajji ya kasu kashe riba ainihin hajji ya kasu kashe mawaƙi na hajji ismail almikati zamaniyun wa wasani akwai mikati na zamani na lokaci ke akwai kuma na wuri wannan aya tana magana a kan mikati ne da lokutan da ake wani a ce ka nemo ka kawai ka yanka da duk sanda ka dawo dole sai wannan mikati lokacin aika haƙƙi mikati na makani kuma shi ne wuraren da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ake daukar kirani a wajen kowace nahiya ta duniya annabi ya yi bayani mutanen da suka fito ta wannan nahiyar ga inda za su da kirani ba ke kira da kirani na ba ta magana ko akwai hadisi da manzo Allah ya bayani kowane bangare na shi hudu akwai guraren da kirani kuma da fito sun mar sun yi bayani dalla-dalla kamar ce littafin fatar jawari ya yi bayani ya ce fasamaniyu a ya ce walmakaniyu ne kati na hajji na wani dirku na ifati ne a hadar madina akwai ne kati da suna dirku na ifa da mutanen madina duwan ne ka ko harama daga madina to a ne kati da dirku na ifa a nan zai fi harama wanda ya fito daga madina ko da kuma kan madina bane in dai daga madina ka tawo ka cin kawo maka a dirko ne fada ka da kuɗi ka ko da alaƙar mu na Najeriya da suke tafiya aikin haji da wuri suke zuwa ziyara to a ne katin mutanen madina za su yi ziyara wal jufa da ali sha akwai miƙati mai suna jufa da mutanen sha mutanen yammaci ke wa misira da kuma misira wa magarib da kuma mutanen da suke baka wa ya lamlamu ya ala yamani akwai lissafi mai suna ya lamlam shi kuma na mutanen yamani wa ƙarni manazin da kuma waje mai suna ƙarni manazin ya ala najirin ga mutanen naji wa za su aikin da wani waje mai suna za su aikin shi ma su kaji wani ya ta ala ha wannan mutanen wajen an yi hajji ya ɗin mutanen ya kakira wa farisa da farisa wa kurasa da kuma kurasa wannan su ne misalai na wajaje wanda aka iyakance wanda Allah ya kayyade kowane mutane a nan za su yi gara ko haji za ka yi ko kuma na sai ka je wannan wajen da ka yi gara idan mutum ya tsallake ne kaci bai ɗauki harama ba to ɗaya biyu ne ko ne koma baya zuwa ni kaci ne ɗauki harama a nan ko kuma sai ya yi bidiya a wani sai ya yi yanka saboda ya bar wani wani abin da zai mutu bayani ko na wannan aya tana maganar mai kace amma ita umara kuma ba da hajji da umara dole ne sai ta ta harama a kace sai dai ita ita umara ni kacin ta na zamani ya bambanta da ni da ni kacin hajji ita hajji dole sai a wannan watanni guda za ta fi harama shawwal da kada da hijja amma umara ne ka tanta kullu ayyamin sana duk kwanakin shekara ana kula ita ba sai da hijja ko da ko shawwal dukkanin kwanakin shekara ana kula in banda illa ayyamin tashrik in banda ayyamin tashrik shine kwanakin da ake shanya nama kwanakin kula bayan layya su ne kawai ba a yi umara a cikin ma an ba su ba kowane kwana na shekara za ka yi zuwa maka da kuma raka da an gane wannan ko musamman a wannan wata a ramada yin kuma a wata ramada tana da falala saboda sauran wani Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wani hadisi na Anas a Bukhari wato hadisi da Muslim روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تقضي حجه معي فالعمره في رمضان تعدل حجه معي مع النبي صلى الله عليه وسلم ita umara a wata rabada a wannan wata tana daidai da yin aikin hajji tare da matsalar sa a hajji fadalar umara a watan ramada falalar su yana daidai da yin haji tare da alaihi salatu wasallam yasa watan ramada ita ce ruwa a zuwa ana zuwa umara saboda neman wannan falalar da wanda ya sa ko ya danganta da niyyar da kai ka wasu ne da zuwa ruwa da kuma wani abu ne na gasa duk shekara sai a yi kar ka yi da wannan niyya ka yi da niyyar neman lada ibada ne kayan don koyi da su ka fi ka wasu ne da zuwa mara ma ka zuwa wani dakatawa da kuma da yake daga yin da rama ne da kwaro ne idan waya yana cika masa ana ta sarfi su ga sahara ana ta hotuna kara to dai mutum zai je ya tsarkake niyya ce da kayan yin kuma a watan azumi tana da farala sama da sauran ya sa bizar ma take ba kuma kuma kujerar da ke tare a wannan wata saboda yawan zuwa da ake sai ka ce ma wata karama ake wannan shi ne farala ba ma ba suka ce ba karuni ne wai mai tsakoma a shekara ne sau ita ma sau ɗaya ne a rayuwa sunna ce sau ɗaya amma idan za ka maimaita to kar ka ji a shekara ne sau in ka je bana sai ka bari sai ka bari eh wannan haka ake so yawa da haka Allah ta'ala ya ce faman farada fi jinnar hajja duk wanda ya kudurci aikin hajji a cikin waɗannan watanni da aka ambata fala rafasa to bai halatta ya sami da iyali ba na yin jima'i shi ne a rafasu ne da muka ambata a wancan a darasi ne gabata yawa to bai halatta ya jima'i da wata matarsa yin saruwa da iyali yana yana ba ta aikin hajji da mutum yana maka ya yi harami sai ya kusanci iyalinsa ko ku yi wani aikin da zai tada sha'awa har wani ya fita wannan aikin hajji sai ya bashi matuƙar wannan saduwar ya faru ne tsakanin ɗaukar harami da jifan jamratul aqaba ranar babbar sallah in abin ya faru daga kawai jirami na takwas ga wata zuwa ranar zuwa ranar goma ga wata lokacin jifa ne wacce ba a amma idan bayan jifa ne an yi ta hannu a suna da wannan haƙƙi ba ta bashi ba idan mutum kuma ya samu da iyalinsa aikin haƙƙi haƙƙinsa ta bashi amma ba na ba ta ce wa yadda zama mu itimamu ya rubuta a kayan sai ya cika aikin haƙƙi duk da ta bashi wanda jiya mun karanta baya ko wacin mun hajji wacin mun hajji da ita hajji da umara in dai ka fara sai ka fara ba ne da za mutum ya fara ya bari sai ya karanta sai kai da an samu misali ko abokan gaba ko rashin lafiya ya hana shi ya karanta amma in kira da halin lafiya to sai ka haka da wanda ya samu iyalinsa hajjin ta ɓaci amma sai ya karanta sai ya karanta misali ko sannan kuma sai ya sake wannan haji zai dawo ya sake haji shi da ita duka sai sun sake kuma sai sun yi hadaya kuma za su sake hajjin ne a bisa siffar wancan hajjin da ta bace in tabbatu ne irin sarari in kirani ne irin sarari kuma za a raba su tun daga lokacin harama za a raba ba za a ƙara barin su zama tare da haka babu jima'i ga wanda ya rama da aiki ko ba dukkanin wasannin da ke kaiwa ga saduwa duka haramu ya halatta ba wala jidala kuma babu jayayya duk mutumin da ya shiga da jirami na hajji ko ba jayayya ba su ba su babu jayayya duk abin da zai kai ga surutu hayaniya musu haramu balle fada wasu haka ko ake a wata wanda suke fada a wata to yin musu ba a ramu balle a kai ka faɗa ko ga yi na wala fusuka wala fusuka sannan babu fasikanci dukkan wani aiki na sabo al-fusuk shi ne al-kurudu an da'atin la fita daga da'a ga Allah to ya halatta ba in dai kai harama da haji ya halatta ba saboda alfarman lokacin da kuma gurin su watannin suna da alfarma haka nan makkan kanta tana da tsarwa sabon allah a makka ba daidai ke da zunubi a wani gari da ba yawa ko ta da allah ta'ala ya ce mutum ya niyyar zai je maka ya zunubi ma sai allah ya tattara masa azaba wa man yurfi bi ilhadin bi zulmin da shi kuma yana zama kaji ba ina da masu zuwa su yi da ba wasu su yi sare wasu ma sata wasu ma shirka ake zuwa har gaban ɗakin allah ya shirka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu ma ji a yi zina a yi a yi ruwa saboda shari'a idan da boka ya ce sai an kira yanka za a mata sannan bukata ta biya to kaga hatta dukkan wani aiki da fasikanci na sako haramun ne ga aikin haƙƙi wala jidala babu tarayya fil hajji a tsakanin wa hajji yawa wal murad fi salatati anhal amma fi da wannan abubuwa ko hani ne duka an hana aikata su Allah ta'ala ce wa ma tafalu min khairi duk abin da kuka aikata na alkhairi ka sadaqatin kamar sadaka ya'lamu Allah Allah ya sani Allah yana sani kamar shi duk abin da kuka yi na alheri na ciyarwa da dukiya kuka yi sadaka to Allah ya sani mai jazi ko bihi Allah zai muku sakamako da shi Allah zai saka ko mutane sun gani ko ba su gani ba duk abin da kuka yi na alheri na ciyarwa Allah ya gani a suratul samai Allah ta'ala ce wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ce ko menene Allah ta'ala shi ne zai mai hukunci Allah shi ne mai wannan gurbin abu da ce wa huwa kullu rafiqin Allah shi ne mutane da masu rubuta ya zo shi hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani ويقول أحدهما اللهم آت ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا خلفا manzala sarasalar ya ce babu wani yinin da rana ke fitowa a cikinsa ba ce sai waɗansu malayaku guda biyu sun sauko duniya kowane rana ne ba har zuwa tashin siya Allah zai turo wannan malayaku suna addu'a malayaka da fito da shi wallahu mai Allah a azumin fitar alaba duk mai ciyar da dukiyarsa domin kada addinin Allah mai sadaka mai kyauta Allah ka mai masa gurgun abin da ya baya Allah ka mai da masa gurgun ɗaya kuma yana cewa Allahun adin musikar kalaba ya Allah duk wanda yake rikewa baya sadaka baya taimako baya kyauta Allah ka dora masa asara wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ko Allah ne ya sa su ya ko da kaga addu'a ce ta rabu mutum ce yake taimako da dukiyarsa a banza wata asara za ta same shi ko ta saka ciniki ko ta fasa taya ko dole sai ya canje ko wace da kasa amma mai yin sadaka da dukiya Allah sai ya sa masa albarka ko ya mai da masa abin da ya ciya shi ne Allah ta halatta wa ma ta faru da kai duk abin da ku aikata a kai kamar sadaka in ja'alahu Allah Allah ta'ala yana sane game da shi wa yajazikum bi zai muku sakamako da shi fa huwa hasun ala fil khair akiban nahi al shar to kaga wannan akwai fadaitarwa a bisa ayyukan alkhairi a bayan hali game da aiki da shari an hana fasikanci an hana jayayya an hana wasu to ya kace ana so kuma a rika aikata ayyuka na alkhairi madadin wancan ayyuka na shari to ana fadaitarwa عليك أيك تعيك مع الدين وهو أن يستعمل مكان مقص الكلام الحسن شيء أقرب الفاشا ko aiki na ainihin wa a rabar mutum sai aikata ayyuka masu kyau maganganu masu kyau da na fassar a rabar din da maganganu na alfasha zage-zage to mana duk magana ta alfasha ko zage-zage sai ka riga maganganu masu kyau wa makalar kusuti albirri wa albirra wa takawa a gurbin ayyuka na fasikanci na sako kuma sai ka mai gurbin shi da ayyuka ta ba da mutu wa Allah wa makanan jidali al-mufa wura a maka gurbin musu ko jayayya kuma sai a samu haɗin kai wa akhlaqal hamida da kuma halaye da fito na yau ثم ذكر الله تعالى أن الحج لا يجب إلا على المستقيم. سأل الله تعالى سنة فتشيوا حيث الحج بايا وجب سيغون يسابق 还是把它。 binki hatu sai hatu ne ta bangaren lafiyarsa tun da ibada ce da ta samu karɓar jiki da dukiya to sai ka samu iko ta bangaren lafiya wal muru kuku idza ajala an bashi kuma yana da dama ya hawa hawa in ya kasa yin tafiya kamar kuma na aika sai bawa ne ci da kaka da kama ka ne barka wa haka ne mutum ya halatta ya hawa abin hawa in kasashen da ke kusa da barka ne ko da mota ko da babu ko da rakumi in nan ne ku sai ka hawa jirgin sama da ya halatta ku sai hawa abin hawa idan ya gajiya gaba da tafiya a gaba والزاد الذي يوصل إلى مكانه kuma wajibi ne mutum ya tanadi guziri wanda zai kai shi zuwa baka zuwa da dawo ai ba biya kudin zuwa kawai ko ana biya rai ba dole kudin kujera sai ta biya tun a tuwa dan da ana biya zuwa kawai dan najeriya wani zai biya da zuwa komai da kudin dawo in yi duk abu da zai ba zai ba to dole sai an biya zuwa da dawo dole sai kana da guzirin da za ka biya a zuwa da dawo da kuma abincin da za ka ce ka je waka dole sai kana da kudin abinci ba ta ka je waka kana maula ko kana bara dole sai kana da kudin abinci bayan na samu hawa kuma dole sai kana da halin da za ka zama iyalin ka abincin da za su ci su sha har ka je maka ka dawo wannan dai a cikin gobe zuwa maka dan ba za ka wata iyalin ka ce to ni ba na da maka kowa ya san abin da zai yi a'a hakkin su na ciyar hakkin cewa na wuyar dole ka tsara da musa yasa idan ba ka da ko kuma wani sai ya ba ku ga ya kamata ya ba ka kudin ce ba ya ce to ga wani abu ya kunci a wuri a gida ko ba ka wani yanzu idan ma ya kuje ya ce ba ni ga kuje ya ka ba ba sai ka ce to zan ka rage ai akwai sauran magana ko in dai ya san kai ne ka san ka dan da ya ba ka kuje ya ba ku da wani gane da wani kuje zan da ba dole sai kana da guzurin da za ka zo iyalin ka a duk har ka je ka dawo dole sai ka mallaki guzurin da kai za ka ci da kanka har ka je ka dawo yawa wa kana ahlul yamani yaqutuna bila zari to mutanen yaman sun kasance sukan ji aikin haji ba tare da guzuri ba bai kuro da kallon alana sai su zama nauyi da kawai a kan mutane musulunci bai da ka je ka zama mutane da ba a zama da yi kokari ka tsaye da gababuwa kar ka kuskura ka ce kai a rayuwar kawai da maula za ka akwai matsala ku ta sa ko wanda hatta ce balan gidansa da maula ya ke ai da wahala ba wanda ya ko rubu wanda gobe ka tambaye wanda kuma ga mutum lalibi sa kau amma ba zai sana'a komai ba sai dai ka zuwa da gaya mutane da abu wallahi bai halatta ba ko ma ba a makka ba ko a zama irin nan bai halatta mutum da wani a kan la ta kun kallon ala nas kar ka zama kawai a kan mutane to su mutanen yawan sun suke zuwa barta aikin hajji ba hujuri sai su zama kawai a kan mutane fa umai ko bi aka da yi amran aman da aka sai Allah ya wace su da su rika daukar rikan hujuri wanda umarni ne ga mai ka iya mutane ya muka kowa da kowa in za ku yaki hajji ku tabbatar ka da ido wanda umarni ne bai zama kowa da kowa wa huwa amul lijami wal hajja wannan umarni na rukun muziri ya game duk mutumin da zai yi hali ba kala sai Allah ya ce wata zawwaru ma yuballi ko kuma da safari kuma ku riki muziri abin da zai isar da ku zuwa ga tafiyar ku riki muziri wanda zai ishe ku zuwa tafiyar ku zuwa aikin haji walaysa al-maqsud bi zadil ma bi zadil ma li fata abin da ake nufi anan ba muziri na dukiya kawai ba ko da yake guzuri na dukiya yana da muhimmanci kwarai da gaske tun da ba dukiya ba zai a biya haƙi ba amma ba iya guzurin dukiya ne ake ake nufi a ayar ba ban huwa amun a guzurin ya gani fa inna khayra zari taqwa mafi alkhairu guzuri shi ne tsoron Allah ittiba'u jami'ul ma'amurat jami'al ma'amurat ma amkana wa tarku wadiya shine bin dukkanin abubuwan umarni da barin duk abin da Allah ta rara wannan shi ne kudiri da ya gane bayan kudiri na dukiya kuma duk ne zuwa haƙƙi ya tare kudiri na kuma Allah ta na ce wadda kone ya kudi alba ku ji tsoro na ya ma'abota ku da aikawar shi ne falala da wajen babu yin zakai ku nemi arziki da wajen wani ba na ku yi kasuwa a lokacin aikin hajji babu yin ka je maka ka yi saye da siyarwa ko daga nan za ka yi ka da kayan da siyarwa ni ba ne ko na ba ne da akwai za a fasin min arfafi Allah ta ya ce yayin da kuka tun kuma daga arafa lokacin da kuka sun kudo daga za ku sun kudo daga arafa bayan an yi tsayuwa ce ko a ranar tara ga wata ranar tara ga wata ake tsayuwar arafa har zuwa faɗuwar rana yayin da kuka sun kudo za ku zama ainihin wato arafa kuna masu fuskantar zuwa musulunta a daren zuwa ga wata da ya Allah ta yi tsakakkuwar ra'a ko ambacin Allah ta hanyar tabbini da tahalili da kuma addu'a duka ambacin Allah in karɓar tsarin haram a wani waje mai suna mashkarin haram a musulunta wasu ruwan kama halaku suna nan ku ambacin Allah a saboda shirya da kuma yayi ga alamomin addini da kuma ayyukan kuna na haji وإن كنتم من قبله لمن الضالين حقيقة kun kasance gabanin haka kuna daga cikin matattu wannan aya Allah ta'ala ya tabbatar wa yin yawa da musulmai halaccin yin kasuwanci nema daga cikin falalar Allah a lokacin aikawar laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan da wasu ai an tabtahu fadlan da wasu babu laifi a kayan ku ku nema ku nema daga falalar ubangiji shi ne ku nema da bin tijarati fil haji hanyar yin kasuwanci a yin haji yi maka da yi saye da sayarwa ko daga nan ka ɗauki kayan ka na kasuwa ke da shi a da ku gane wannan kuma ko kai ƙwararren mera ko kai wanda ne ka iya wata sana'a da ka je maka bayan ka gama ibadar da na hajji sai ka samu aiki a zuwa shi aiki ne sai wannan ma ne wajibi ne kar kuma kasuwar ta hana maka ba cika aikin hajji a ka je aikin hajji ka gama ibadar da sai ka samu aiki ne sai ka aiki ko ka yi kasuwa ka samu arziki ka dawo ka ga riba ka samu kaya ka dawo da su kasar da ku siya to ba ne ku nema ku nema arziki daga wajen ubangiji وهو من فوائد هذا الحج wanda yana da cikin fa'idojin aikin hajji bi masarika kuma kuri da wuya saboda masarawarin ku na rayuwar duniya ya sa saboda hajji Allah ta'ala ya ce a yashhadu wa nafi'a musu shaida abubuwan amfani wanda amfanin zai dawo da yake su musu har wanda yana da kaje hajji kan yi hajji babu da biya Allah ta'ala ce kai za a farko min arafati yayin da za ku tunkudo za ku fararo daga arafa ai da fa'atu ba'da lokofi bin a bayan tsayuwar arafa ke ana tsayuwar arafa ne ranar tara ga wata na da kenan ba a kama tsayuwar arafa rana ta fadi a arafa ba a barin arafa sai rana ta fadi lokacin sallar magariba kuma ba za a yi sallar magariba a nan ba sai an tabo musdalifa yan to sai ba nan ne za a yi sallar magriba da isha jami kuma magriba za a cika sallah isha kuma za a yi kasar ba lokacin da za ku tuntun za ku fararo daga arafa bayan tsayuwa arafa fakkun laha ba a kashi allah muna kabbara muna tasbihi muna kailala muna ambatan allah eh ba da mabiti muzdalifa bayan kwanan muzdalifa duk tarbiyyar ku rika tarbiyya kuna ta nanatawa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ku ta mai mai kawanda kuna hailala kuna tarbiyya kuna addu'a dan wannan ko inda mashalin haram a wani mai suna mashalin haram wani ismu jabalin sabir sunan wani karamin dutse ne masarifa fi akirin mustarifa a ƙarshen mustarifa a ƙarshen mustarifa yuqalu lahu jabalun kuzahu ana kiransa da suna jabalun kuzahu sunan dutse samun shari'a da wannan addini Allah ta'ala shi ne ya mutu da wannan kasa liman alim da zai yi kalamu addininsa wa wana suka haji da kuma ibarori haji ku ambaci Allah saboda wannan a wata kuma ta'ali wannan kafin din kama a dako din ta'ali tana nuna dalili ma'ana saboda shiryar da kuma ya yi an gane wannan ko وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم أي فقد كنتم حقيقة هو الذي يكون فسنتي قبل الهدى وسبالي شريا تقول الله تعالى لمن الضالين حقيقة هنا سوف الله تعالى تسوم أهلكم من حيث أطاول الناس sannan ku gangaro zuwa mutalifa ya kuma shawa ana magana da kuma shawa هو عام للجميع والحج رحمة والحكومة فيها كمين تبكى ومنبهات الحج تبكى ومنبهات الحج أمنية شعبية هي مرحبة بالسفاهي لكم العبرة بأمور اللفظ لا بخصوص السبب هي رسي لكم هذا كنت أتي لك يوشيشيني كوما لفظ بأسره yanzu na baya tana magana kan mai shawari cewa a gangaro ta yadda mutane suka gangaro ثم أتيته من حيث أصاب الناس فما يكفي قوة القوة من حيث أصاب الناس أي من عرفة لك عرفة yadda dukkan al'umma suke gangarwa su fararo mutalifa to kuma daga nan za ku gangaro sai kun je kun tsayuwa arfa sannan ku kan mutane da sauran jama'a bi an take su bi rama shi ne ku tsaye a arfa tare da sauran jama'a wa kanu ya kuna bil mustalifa farakuwa ai takabura su ƙwarisha sun kasance a hajjinsu na gargajiya su ba sa zuwa a ba kawai mun zai wasu yin kawo ne haka suke hajjinsu na gargajiya saboda su suna nuna girman kai da nuna isa ba za su je su haɗu da wani mutane sai su ware kansu tsawon mutane ba ba sa zuwa a ba a hali a ba kuma tana cikin kone na mai duk wanda ya je hajji bai samu a ba to bai hajji ba tana cikin manyan manyan rukunin haji shi sa ba za su rage su alhaji ba da haka ku farawo ta yadda mutane suke gangarowa zuwa mutane ba ma na daga hara ake ku daina wannan hara da kuke jahiliya da wayewa da na ba ku tsayawa alba ku je ku tsayawa a tsakanin da sauran mutane sun malinta ce da ke fitar wannan tsumma saboda jeni ne wajen ambato wasu tafiyar sa'annan ku nemi gafar Allah min zururikum daga kokawo inna Allah ghafurun lil mu'minin lalle Allah mai yawan gafara ne ga mu'minai rahimu bihim kuma mai jin kai a gare a dalilin haka ne ma Allah ta'ala ya sani kake haji daga cikin mafiya girman sabubba na gafara ne kake haji na cikin manya-manyan sabubba na gafara ne a yi da dama sun yi bayani قال صلى الله عليه وسلم يأتي من حج ولم يرقص ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه duk wanda ya aiki haji bai yi alfasha ba bai yi fasikanci ba to zai da kawaran da wata rayu ba da kawaran da in ko da wannan hadisi a ce ba wani hadisi da ya bayani ranar aiki haji ba a je aiki haji a ce in ka je ka dawo in dai ka yi haji mai kyau to zunubi ka sai dai ka yi wani amma haka dawo garau kamar ran da aka yi ka ba sauran ne Allah ya yi haka wannan falala da ku ta aikin hajji na ce manya-manyan sabon ba na samun gafa da su ba ma yana da halin lafiyar sa karma ba wani ne ana samun yau wani ma ya ka saba wani ka kai ka har zai jiya wa wasu ya kaji su da amma shi ne kan ba wani babban da ne ya hada ba a cikin dai ka je maka to kujerar da za ka rana wannan kuma ya jira a yi ayi da shi ne wannan ba zai jira kuma da tunanin sa wannan kujerar da wani da tsada to ko ka je maka ko ba ka je maka ba kujera ne kan za ka rana wannan asara ne ba fadin zuwa maka yana cin manya-manyan zurbai mutum ya samu halin zuwa maka da ya yi ba shi yasa aya Allah ta'ala ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin duk wanda ya mutunci ya zuwa haji to Allah kuma da shi ne gaban gaban tare Ali da Abi Talib ya ce duk wanda yake da halin hajji bai je ya yi ba fala alaihi illa an yamuta ya rubiya aw da suraniya ba abin da ya rage masa illa ya rubi ya rubi ko da sai kuma ne ya wada wannan ne a rabu ya alaihi wanda kuma amfani duka wai ne to sai dai wanda ya rubi Allah ya sauwa amma da Abbas ya ce duk wanda yake da halin zuwa hajji bai je ya yi hajji ba da wanda ya mallaki dukiyar da ta kai da kamar ba shi ya roƙi Allah a dawo da shi duniya da shi a ce da tsoron Allah ya kai ta fafa me ne wanda dawo duniya ba ka da yi ya ce wanda karanta muku Qur'ani sa'atu alaikum Qur'ani bari karanta muku Qur'ani a ji wanda ko haɓar noma to zuwa da Qur'ani sai kawo aya ya ba da kariya ga wani kasuwa ne ya ce Allah ta ala ce wa an fito ma da matsanaku min kawai an yi a cikin ayyukan mawuta فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين Allah ta'ala ce kuma ku shi da kawo da bukatun sa tun ka ba da mutuwa ta zuwa da yau sai ka cewa ya ubangiji ina ba ka mutu shi zuwa wani ajali ba ku sanci fa asaddaka da yi sadaka ibn abbas ce shi ne ya ba da zakka kana da dukiya bai zakka ya yi goma abin da ya samu ya kai da tsarin ba ne da a ciwon Allah akwai wani wanda ba sa da tsawa eh ita da kalmo ma ba magana wai sai kana da misali a sai kana da dukiya da kai in dai zo maka ya kai amfani ko ya kai misali sai da kai da ba magana sai kudin ka ya dawo wani da ya yi wacin ka ba ka ce to gaba da zakka ce ina a sai kudi na dawo a ji mara da kudi ya kai sai kudin sa ya dawo Allah ya sauwa in dai abin da ka samu ya kai misali ko su ne biya da dole ne ka da ba ka ci riba ko ba ci riba ba ba wani shari'a da wani sai ka yi da kawo wannan dole ko su ne biya shi ne samun shekara ba ko ba sai ya shekara ba a lokacin da aka girbi ake da ka wa asli akawu yau ma sai ta Allah ya ce musu ibiya shi ne kodu da yau yana da yin kwanan da za'a dawa gare biyu da hamsin da takwas dubu shida da kwanan goma sha hudu duk abin da ka roma ya kai wannan bai samu sai ka ba da wuta in ruwan damuna ne ɗaya bisa goma in ruwan rani ne ɗaya bisa ashirin wallahi wannan dole ne ka kayi wannan su tare da kan da ta zama mafi mafi kawai tsakanin talaka an dai kana noma da ya kai da sami su zai kayi ba da yi wani amfani ce duk wanda yake da hali ya san dukiya da bai zarta ba in yi zo mutuwa sai ya da ba sai ya nemi a dawo da shi duniya wa kuma da sani ya ce da zama da cikin sani ai ai da yake hali wannan kuma da ya haji yana da hali sai ya yi nadama ina ma a ƙara masa lokaci ya dawo da za a ƙara masa lokaci walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza ja'a ajalha har abada Allah ba zai ƙara wata rai ba lokaci da ajalha da aka yi wajibi ne wasiya ya sa ma a ɗora bibiyar tsayawa ne ce marmana a zakata ko idan ne ko fara duk wanda ya hana zakata ba ta ba da gari ko ya kai a yaƙe shi ne sai an yaƙe shi a kwaci zakata sai da abu maka a sirri sai da ya daura kan sakalin yaƙi ya yaƙi masu hana zakata ya halatta a yaƙi mutum ko da ƙarfi ya ɗaure shi sai an kwato zakata da ƙarfi amma ce wa wanda rakar hajjar sallahu asu wanda kun yi zuwa hajji yana da ranar zuwa to wani abu shi da Allah yanzu a yau neman duniya yanzu a ce an baka da Allah da shi a bawa kunci da duniya wanne ne to da wannan mai kin zuwa hajji zai kunci da duniya wallahi babban duniya Allah kare to da haka ne ake hajji da shi sabuwa da gafara da bai wani hadisi ba za su sarrafa ya ce a hajji barro na yi sarrafa da za ku yi na jana aiki hajji da zarkaci ya ba ta da wasu sakamako sai gidan aljanna Allah ba ku yi kuwa da sauke wani ko na hajji kuka je kuka wani haka ba a ranar babban sallah na goma ga wata a wannan safiya kuka yi dawa kuka yi fara wasu takarantar bilinar ko ka koma gida dan daga nan za ku koma gida ne ko ba daidai wannan lokacin Allah ta lace babbar lafa ko a mace Allah duk tabbini wa sana'i ta hanyar kabarbari da kuma yabo ga Allah ka duk da kun aba haku irin yadda kuke ambatar umarni ku kiyaye kama kun tuntan korona wa intar fatin ta faraji hajjikum al-muqaqara kamar yadda kuma kasance kuna ambatan su yayin da kuma aikin ku na hajji al-muqaqara kuna ta alfahari sun gama shi a lokacin hajjin su na gari na gargajiya idan sun gama hajji suna ba ita cika baki ya ta alfahari suna ta alfahari da iyaye ainihin kaka na shi ne wani shi ne mai ciyarwa shi ne mai kaza da kaza shi yake ciyar banza shi yake kaza da kaza kowa sai zo yana ta cin yana cika baki da iyayensa ni dan wani ne jikan wani ko ne zuriya gida kaza to kamar yan irin yadda kuke ta alfahari kuna ta ambatan iyayenku a hali na alfahari to ku ambaci Allah na da ko Allah ta'ala ce aw ashadda dhikra aw ashadda dhikra wannan aure ba yana nufin ba yana ɗaukar ma'anar wato bal aw bi ma'ana bal ba ma haka ba ku ambaci Allah an mato wani yawa sama da yadda kuke ambata iyayen nan shi ne ma'anar aw anan min da Allah ta'ala ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yasiru aw yasiru ay bal yasiru to ba ambaci Allah kamar yadda kuke a wata iyayenku a wancan hali na gargajiya kuna ta alfahari awashen da zikira har ma ba haka ba ya ma fi yawa wannan ambatan ne ya ce da kuma biya ku sama da ambatan da kuke da iyaye Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min salam akwai daga cikin mutane wanda zai ce a lokacin addu'a rabbana ya ubangiji آتنا في الدنيا وباب ونرقوها الدنيا في أدوار الدنيا كل أدوار الدور arziki zuciya mulki sarauta kawai shi duniya ne ba da zaku yi wani rayu yanzu galibi masu yawan neman addu'a ne ka samu duk addu'a za ka samu bukatun duniya duk yawa ko ba sake zuwa kai yawan duniya wata duniya allah ba ne kaza allah ba ne kaza kar ya zama haka ba daidai ba ne ba ya zama duda wani Allah ta ba ka ne Allah ta ba ka da to kai wasu wannan hali bai mutawo ya Allah ya bashi abin da ya kaddara masa Allah sai ya bashi abin da ya kaddara masa dan ba lallai ne ka nemi karɓi duniyar ko ka samu duniyar ba sai abin da Allah ya ga dama zai ba ka an gano nan ko Allah ta ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ko hannu ko gaba ko ya je sa a kawo haka wani yanzu da kawai duniya ne ga wasu ba kun da ya dame shi da lafiya ko me zai faru da wani Allah ya tsawo ko ya je bukata a ce sai ya yi zira to kasa ko sai ya yi luwaɗi dan na bukata da biya haka duk wani ayyuka ne wanda suke kasa mutum da rahamar Allah in dai mutum bai kowa ko zai je ga masu mummune bayan Allah halin su kullum roƙon Allah suke ba su da kyau ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والقصد به الحث على طلب خيرين داعين abin da ake nema dai a nan shi ne zawar da mutane wajen neman alherin gidajen da guda biyu alherin duniya da kuma lafiya ba ce karfa da duniya ba amma kar ya zama iya duniya ne a gabasa ke amma kawai allah duniya mai kyau arziki mai daɗi mai tsafta da halal ɗauki Allah wani sannan kuma ka roƙi lahira shi yasa wani wata tsara ce wala tansa da su baka ne da duniya kuma kar ka manta da banka da duniya ma'ana ka nemi halal ka nemi daga cikin farnan Allah Gurman akwai zinatan lahin lati akwai da ibadihi wa tayyibati min ar-rizq wa hiya lil ladina amanu في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وعليه أنا أدوك أو تعالى wanda ya fitar da bayan sa da da da wanda yana da kuma nauyi kana da alƙi na alƙi da gida mai kyau da kawo mota mai kyau ka sa sutura mai kyau ba wanda ya hada ka wani musulunci bai yarda da rayuwa ta matsolanci ba kaso yana da arzikin Allah ba shi amma shi kansa bai ci ba ina kake tsammanin zai ce kasa kuma sauran hannun ko jana wani kunyar cin baki wallahi mutunci ne a ce wani kunyar cin baki wallahi mutunci ne bai sa riga mai kyau ba gidansa ba a ce abinci mai kyau ga gida lalatacce yana ta yawo da tsawon babu kuma ga gida da murya a kan wallahi wani mutunci ne ga Allah yana so yi wa bawa salima ya ga tasirin da yawa kowa ya ɗauke san kana cikin walwala wani shi ne ramin godiya ga Allah an gano wannan ko ko ba su gudu ba ne wai kamar ba ka shi ne ko ba ka shi ne ko ba ka sa sira don da ba su gudu ba ne zuwa shi ne ka ne sanci abu da Allah amma in Allah ya baka to kai abin da ya dace ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi alheri kuma kai ma ka ci ka sha wannan shi ne alamar ta yi wa Allah godiya an gano wannan ko na kama wa adabin tawazu alaihi bi qawlihi kamar yadda Allah ya alƙawari da sakamako a kai da fadarsa أولئك لهم نصيب مما كتبوا waɗannan waɗanda aka siffanta a baya suna da sakamako a dalilin abin da suke tattalinsa na ayyukan hajji da kuma addu'a wallahu sayyidin sa Allah mai gaggawar misali yana amsa addu'a kuma yana gaggawar sakamako a ranar tashin alkiya Allah ya tabbata Allah sa mu sakamako mai kyau da abu ta da kyakkyawar rayuwa da duniya da kuma ranar gobe insha Allah mu da su ne gobe za a dora aya ta ɗari biyu insha Allah mu malam Anas shi zai zo ci gaba da tafsiri na tsawon kwanaki hudu ko biyar na kan yi tafiya zan yi wata aiki domin na sauke wani insha Allah yi magana da malam Anas Adam zai zo ci gaba da tafsiri insha Allah ya tabbata wanda wata tarihi wanda ya fara suna na musulun da ta to na idan mace al'ada ya zo mata a lokacin aikin hajji ba za a sallallahu alaihi wasallama ya ce haka ya faru da umar na isa na fara mata yadda lokacin da ake hajji sai jini ya zo mata sai ba za ce ba in ali ma ya fara da ati wai annan ila ka fi fi da bai ci a tsakar da ne ta aika da duk abin da ya ake hajji yake yi da yin da yi wa ba da zuwa mustalifa da zuwa mina da jifa komai ke sai dai ba za ki dawa ke ka ɗakin ba ba ma sai ki yi ba za ka iya dawa ne ba za ki ba ba za ki yi ba idan har ta yi tawafin ta zai bawa ya rage wata tawafin wada ne da bambance hajji da maharaji ka ga yadda da kuka je da ita kai wanda ne ko ko mijinta ba za ku dawo sai kun jira kayi kaki sannan sai ku dawo ka rabu ka ka dawo hajji da bai dawo ko da shi ne wallahu a'lam sai a dawo na'am na'am eh zakar gyaɗa sai an cire ta a kwansanta sannan idan adadin yawanta ya kai wasu biya sai a wanda ta saboda ita ke da kwansanta yana da yawa za a yi barewa sai ga ta dawo ba ta yawa wasu manoma sun ce wata za a fara da ko kuma ba kai ba da kuma za a to ta gaba ake lissafawa in ya kai wasu biya nono ɗari uku kwanan wani abu ɗari biyu da hamsin da takwas rago shida da kwano goma sha in ba ta kai ba to ba mu zakka dole sharɗi ne da zakka sai a dukiyar ta kai misali shi ko lissafin zakka ya bambanta daga nau'in dukiya zuwa wata to da aka bambanta kai wannan sabon biyarwa ba mu zakka sai dai a yi sadaka haka nawa da za mu ba وعلى الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابصارنا واحيينا وتقوانا منا ولا تجعلنا على من خلقنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا